شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا أبو الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فاتقوا الله تعالى واشكروه سبحانه على نعمة الهداية للإسلام الذي أتمه الله وأكمله فجمع بين الرحمة والحكمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة في إصلاح الخلق وحكمة في الأخذ بالطريق الموصل إلى الإصلاح ومن حكمته سبحانه وتعالى أن جعل أفعال العباد بين الخير والشر إن سعيكم لشتى فتفاوتت طبائع البشر فمنهم من ينزع إلى الخير والحق ومنهم من ينزو إلى الشر والباطل وقد بين سبحانه أنه بعدله وحكمته لا يساوي في حكمه يوم القيامة بين من كان مؤمنا بآياته متبعا لرسله بمن كان خارجا عن طاعة ربه مكذبا لرسله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وقال جل وعلا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ولحكمته سبحانه جاءت النصوص الكثيرة بالتحذير من الباطل والشر والترغيب في الحق والخير وبيان ما يترتب على الباطل والشر من مفاسد في الدنيا وعقوبة في الآخرة وما ونعيم في الآخرة ولكن أيها الإخوة لما كان هذا الوازع لا يكفي في إصلاح بعض النفوس الشريرة الموغلة في الباطل الموغلة في الباطل والشر وكبح جماحها والتخفيف من حدها فرد رب العالمين برحمته وحكمته عقوبات دنيوية وحدودا متنوعة بحسب الجرائم لتردع المعتدي وتصلح الفاسد وتقيم المعوج وتظهر الملة وتستقيم الأمة فهي من مظاهر رحمة الله تعالى ولطفه بعباده أخرج ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا إذ هي عامل من أكبر العوامل للحفاظ على الضروريات الخمس الدين والنفس والعقل والعرض والمال والتي متى حفظت استقر المجتمع وأمن واطمأن وهذا المقصد مطلب لجميع مطلب لجميع البشر يسعون إلى الظفر به وتحصيله مهما كلفهم من ثمن وهذا يتحقق في تنفيذ القصاص والحدود والتعذيرات التي شرعه الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله المحكم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون قال العلماء لقد بلغت هذه الآية أقصى درجات البلاغة فلقد جعل الله سبب الحياة القصاص فالقصاص من القاتل يفضي إلى الحياة في حق من يريد أن يكون قاتلا فلأنه إذا علم أنه لو لو قتل قتل فسوف يترك القتل وقديما تقول العرب القتل أنفى للقتل إخوة الإيمان فقد ثبت في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا والمحدث هو الذي أحدث بالإسلام حدثا يستوجب إقامة الحد عليه كالمرتد الذي يجب قتله بالردة أو وجب عليه حد الزنا أو حد قساس أو حد سرقة أو حد قطاع طريق فيجب إقامة الحد على أصحاب هذه الجرائم ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يعترض على إقامة الحدود أو يمنع إقامتها على المجرم سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل بل يجب الفرح بإقامة الحدود في حق الزاني ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين عباد الله ولقد قدم أناس من عرينة إلى المدينة يريدون أن يتعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم أقاموا عنده فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها فلما شربوا وشفاهم الله طمعوا في الإبل فقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسملوا عينيه وتركوه في حر الشمس حتى مات فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فجيء بهم بعد ارتفاع النهار فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وصملت أعينهم وترك وتركوا في الحرة يستسقون ولا يسقون حتى ماتوا جميعا فأنزل الله جل, جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم الحرابة عباد الله معناها خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام لإحداث الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض وإهلاك الحرث والنسل متحدية بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون كما ذكر ذلك السيد السابق في كتابه فقه السنة وقال ابن, وقال ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله في كتابه المغني إذا تاب قطاع الطريق قبل القبض عليه قبل القبض, قبل القبض عليهم وأعلنوا هذه التوبة قبل القبض عليهم ثم قبض الحاكم عليهم بعد ذلك فإن الله تعالى يغفر لهم ما قد سلف ويرفع عنهم عقوبة الحرابة الخاصة بحقه سبحانه وتعالى ويبقى عليهم حقوق الناس من القساس في النفس والجراح وغرامة المال والدية لما لا قساس فيه إلا أن يعفو أصحاب الحقوق بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم وانا مسؤول البركة باين هكا خطبر متيو إن شاء الله تعالى ذات تتوناني أكن da haddi ga 'yan ta'adda shine zai ba da kariya ga sauran al'umma tsayar da haddi da ukuba da hukuncin da ya kamaci masu ta'addanci wa al'umma wannan shine zai ba da cikakkiyar rayuwa da zaman lafiya ga rayukansu dukiyoyinsu da mutuncinsu wa sauran al'umma Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. dan uwana masu albarka mu kiyaye dokokin Allah mu ji tsoron Allah mu gode wa Allah subhanahu wataala akan ni'ima ta shiryarwa da ya mana zuwa ga wannan addini mai tsada shine addinin musulunci addini da Allah subhanahu wataala ya riga ya cika shi tab ya kuma kammala shi addinin da baya karɓar ragi ko ƙari daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce da manzansa sallallahu alaihi wasallam al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا daga lokacin addini ya cika tab babu wani abin da aka ƙara ƙarawa na hukunci ko aka rage saboda duk abin da zaka bauta wa Allah da shi dan uwana mai albarka kuma baya neme shi lokacin manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka same shi a wancan lokaci akwai shi sai ka ci gaba da aikatawa addini ne matakar baya wancan lokacin wallahi ba addini bane ajiye shi a gefe sannan wannan addini ne da Allah subhanahu wata'ala ya mu'amalanci ‘ya'yansa ya mu'amalanci bayinsa tsakanin rahamarsa da hikimarsa duk wani hukunci na Allah subhanahu wata'ala da wata shari'a da Allah subhanahu wata'ala zai gindaya bayinsa ka duba da kyau za ka ga akwai waɗannan abubuwa guda biyu a cikinta akwai rahama da jin ƙai da tausayi ga bayinsa sannan kuma akwai cikakkiyar hikima daga gare shi subhanahu wata'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya rasulullah lallai ba ma aiko ka ba sai dai ka sai dan ka kasance rahama jin kai ne kai lil alamin ga halittu gaba daya kowa da komai halittun kasa da na sama da na ruwa da abin da ke tsakanin su mutane da aljanu da tsuntsaye hatta kafirai da ba su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yan uwana masu albarka annabi rahama ne a gare su sallallahu alaihi wasallam addini rahama ne wajen gyara bayan Allah sannan kuma akwai hikima a cikinsa wajen ƙoƙarin riƙon hanyar da za ta kai mutum zuwa ga samun wannan yadda rayuwar ta ta gyaru daga cikin hikimarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ayyukan bayi kashi biyu wasu ayyukan za ka samu ma'abotansu sun fi ƙwarewa wajen aikata alkhairi wasu kuma za ka samu sun fi ƙwarewa wajen aikata shari Allah ya kiyaye mu Allah subhanahu wata'ala ya ce inna sa'yakum la shatta lallai ayyukanku la shatta ay mukhtalifa mabambanta juna ne wani alkhairi ne masa sauki wani adalci ne masa sauki wani yin abu mai kyau ne masa sauki wani kuma sharri da zalunci da duk abin da yake kaucewa Allah subhanahu wata'ala ne sai ka samu mai sauki ne a wajensa baya jin komai idan ya aikata saboda haka sai ɗabi'un mutane suka bambanta wani za ka samu ɗabi'arsa tana finci gaskiya da adalci da kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala a gefe ɗaya kuma wani za ka same shi tasa ɗabi'ar tana ingiza shi tana fincikarsa zuwa ga dukkan abin da yake sharri ne barna ce zalunci ne wuce gona da iyaka ne da ƙetare a iyaka ta Allah subhanahu wa ta'ala shi sa sai Allah maɗaukakin sarki cikin adalcinsa da hikimarsa ya sanya waɗannan ɓangarori guda biyu ba sa taɓa daidaito a lahira a gabansa subhanahu wa ta'ala dukkanin wanda ya yi adalci ya yi gaskiya ya riƙe amana ya yi duk abin da Allah yake so ba zai taɓa zama daidai da wanda ya yi sharri ya yi ɓarna ya yi zalunci ya wuce gona da iyaka akan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala da haƙƙin bayan Allah ba ba su taɓa zama ɗaya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Afa man kana mu'minan, ka man kana fasika, yanzu wanda ya kasance mumini za ka sanya shi ya kasance kama wanda yake fasiki? Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da amsa da kansa ya ce, La yastawun, ba za su taɓa daidaita ba har abada. Mumini daban, mutumin kirki daban, mai alkhairi daban, mai san gaskiya daban, mai adalci daban, kamar yadda yake kafiri daban, mai sharri daban, azzalimi daban, mai wuce gona da iyaka daban, kowanne daban-daban yake. Hisabin su sakamakon su daban-daban yake a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara faɗa a cikin littafinsa mai tsarki ya ce, Am naj'alu allazina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alu al muttaqina kal fujjar. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shin yanzu za mu sanya wanda suka yi imani da Allah kuma suka aikata ayyuka na gari za mu sanya su su zamto daidai wa daida kal mufsidina fil ardi ka waɗanda suka yi barna suka sha ta ƙarfin cikin su fil ardi a doron ƙasa am naj'alul muttaqina ko kuma za mu sanya masu kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala kal fujjari kamar fajirai mutanen kawai Allah ce ba ɗaya ba ne dukkanin waɗannan ayyuka kowanne akwai irin hukuncinsa akwai irin sakamakonsa ‘yan uwana masu albarka wannan hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala ita ta bayu Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alƙur'ani wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya kawo nassoshi masu tarin yawa ƙwarai da gaske wanda suke nuni suke shiryarwa zuwa ga gargaɗi da jan hankali da tsoratarwa da firgitarwa game da abin da ya shafi barna da sharri da zalunci da wuce gona da iyaka a cikin dai wannan alkur'ani mai girma Allah subhanahu wata'ala ya kawo ayoyi masu yawa wanda suke kwaɗaitarwa da jan hankali da kira zuwa ga abin da ya shafi gaskiya yin adalci alkhairi kiyaye dokokin Allah subhanahu ta'ala Allah dai yayi haka ne domin a kira waɗancan su gane abin da suke ba daidai bane yayi haka ne dan a ƙara zabarar da waɗannan su ƙara kafuwa akan abin da suke yi na alkhairi shi sa nasoshin alqur'ani cike yake da jan hankali mu yi alkhairi mu yi alkhairi mubashshari mubashshari duk Allah yi mana haka ne dan me dan ka gane alkhairi abu ne mai kyau ka aikata shi sharri ko abu ne mara kyau ka guje shi sannan Allah subhanahu ta'ala har yanzu kuma ya kawo mana abubuwa da suke da alaka da kwadaitarwa da jan hankali akan abin da ya shafi alkhairi wanda ya alkhairi Allah zai bashi lada iri kaza Allah zai bashi aljanna Allah zai yarda da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tisa ya kawo a cikin hadisansa ingatattu duk bayan an gaya maka abin da ya shafe su kuma sai a kawo maka idan kai za a baka kaza za a duk kuma Allah subhanahu ta'ala yayi narkon azaba da mugun alkawari ga dukkanin wanda yake ga dukkanin wanda ya kece ya wuce layin da Allah madaukakin sarki ginda ya masa ga dukkanin wanda ya zalunci duk wanda ya zalunci duk wanda ya rashin adalci duk wanda ya kaza za a tashi a wuta za a bashi alaki iri kaza za a tsine masa albarka za a yi fushi da shi duk an yi wannan ne dan ka gane abin bashi da kyau ka guje shi sai dai 'yan uwana masu albarka duk da irin wannan jan hankali da nassoshi da suka tabbata alkur'ani da hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi masu ɗimbin yawa da suke bayani game da alkhairi masu ɗimbin yawa da suke wanda suke bayani game da uquba sharri sai dai wannan fa bai isa ba ga waɗanda zuciyarsu ta riga ta mutu ta ƙeƙashe ta yi duhu ta fuskanci saɓan Allah kai tsaye ga dangada akwai waɗanda duk yadda ka kai ga wa'azi duk yadda ka kai ga jan hankali duk yadda ka ga nusashe da su da sassauta murya da bin su a hankali da dawo su jiki wallahi ba su san wannan ba su babban abin da yake musu daɗi shine su saba Allah madaukakin sarki babban abin da yake faranta musu su ga sun zalunci wani sun cuci wani sun shiga cikin haƙin wani saboda ka wa'azi baya musu amfani to saboda irin waɗannan Allah subhanahu wataala sai ya sanya uqubobi daga cikin hikimarsa ya sanya haddodi ya sanya azabobi da za su afku ga dukkan waɗanda suka yi irin waɗannan abubuwa Allah subhanahu wataala ya ce na ce ayi abu kaza na ce kada kada ayi abu kaza wanda wanda yayi abu kaza din nan ga irin ukuba da za a yi masa sai Allah kawo ukuba sai Allah kawo haddi duk saboda me dan a nuna maka lalle a cikin mutane akwai wanda wa'azi baya musu akwai wanda lallashi baya musu akwai wanda zama tebur ɗaya baya musu babban abin da yake musu shine ai fito na fito da su babban abin da yake musu shine me irin yaren da suke magana da shi ke musu magana da shi shi sa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce wanda ibnu maja ya fitar da shi a cikin a cikin sunan nasa al-imam ibnu hibban ya fitar da shi a cikin sahih nasa daga sahabi abu hurairah Allah ya ƙara masa yarda yace manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace haddun yu'malu bihi fil ardi haddi guda ɗaya da za a gabatar da shi a aiwatar da shi a cikin ƙasa a cikin mutane khairun li ahlil ard annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce shi ya fa alkhairi ga mutanen da suke rayuwa a doron ƙasa min ayyum tsaro arba'in sabahan sama da ai musu ruwa tsawon kwana arba'in wani ya keta gona da iyaka wani ya kashe wani a kama shi a gaban mutane a kashe shi shi ma kamar yadda ya kashe wani wani ya fashi da makabi a kama shi a gicciye shi kowa ya gan shi irin wannan abin da za a yi a kare rayukan mutane a yi haddi daga cikin haddodin da Allah ya ce a yi manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce alkhairin sa ya fa aiko ai mana kwana 40 ana ruwa ya fa ai ruwan kwana 40 saboda abin da wancan din ke dauke da shi na kare rayukan mutane da zaman lafiyarsu matukar aka bar haddi aka daina yin sa to an buɗe ƙofa ne kowa ya ci karansa ba babbaka kowa ya kashe wanda ya ga dama kowa ya ci dukiyar wanda ya ga dama kowa ya ci mutuncin wanda ya ga dama kowa ya wulakanta wanda ya ga dama kaga rayuwa ta zama irin rayuwa ta dabbobi kenan a cikin daji Allah ya kiyaye mu dan uwana masu albarka abin da yasa malamai suka ce abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ta sami tsada saboda shi haddi daga cikin haddodin Allah madaukakin sarki manya-manya ne kariya da suke kariya wa abubuwan da malami suke ce masu abbaruriyatul khams su ne makasudun shari'a shari'ar musulunci duka Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ita ne don ta kare wasu abubuwa guda biyar ‘yan uwana masu albarka don ta kare rayukanmu don ta kare addininmu shine na gaba ta kare rayukanmu ta kare hankalinmu ta kare mutuncinmu sannan ta kare dukiyarmu wannan su ne makasudun shari'a su ne abbaruriyatul khams duk gwamnatin da take kiranta kanta gwamnati duk hukumar da take kiran kanta hukuma ba za ta iya kiyaye wa 'yan adam ko na karkashinta wanda take wanda take jagoranci waɗannan abubuwa guda biyar ba ta da amfani wallahi kwata kwata ba ta da amfani da ita da babu ɗaya ne saboda dukkanin haddodi ka kalla da kyau an ɗora haddi ne don su kare waɗannan abubuwa guda biyar ka ɗauki addini addinin musulunci ya ce dukkanin wanda yake musulmi ne sai ya ridda lallai ne a tsaya a ba addini kare lallai ne a zartar masa da hukuncin ridda a kama shi a kashe shi man baddala dinahu faqtuluhu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya canza addinin sa ku kashe shi haka nan dauki rai duk wanda ya kashe wani sai a kashe shi duk wanda ya yanke wani hannu sai a yanke masa hannu duk wanda ya girgide wani haƙori ya cire masa shi ma sai a kama nasa ta ƙarfin tsiya a girgide a cire masa duk wanda ya tsiyayarwa da wani ido a kama idansa shi ma a tsiyayar masa da shi idan ka san za a tsiyayar maka da ido za ka tsiyayar da na wani idan ka san za ka kwana a kabari za ka kashe wani idan ka san za ka ci mutuncin wani a kama ka ima bulala tamanin a gaban mutane za ka ci mutuncin wani za ka yi wani ƙazafin zina ba za ka yi wannan ba saboda ka haddi ya zo don ya kare rayukan mutane sannan ɗauki abin da ya shafi mutuncin mutane addinin musulunci ce lallai a kare hankalin mutane akwai hankali lallai a kare hankalin mutane shi sa aka hana shan kwaya duk abin da zai jirkitar da hankalin mutane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana shi Allah subhanahu wataala ya haramta haka nan duk wanda zai taimaka yayyo fatauci na kwayoyi da wiwi ya shigo da ita cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka rabawa yara suna siyarwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce Allah ya tsine masa albarka duk mai sai da kayan maye tsinanne ne Allah ya tsine masa albarka saboda yana lalata hankalin 'ya'yan musulmi kwakwalen da ya kamata a ce suna tunani wajen amfanar da kansu wajen zama wasu a nan gaba a rayuwa wajen taimaka al'ummarsu yanzu an mai da su ba su da tunani sai na kwace sai na shaye-shaye iyayensu sun yi asararsu mu ma al'umma mun yi asararsu ba su da wani amfani a cikin mutane tsoronsu ake yi shakkarsu ake saboda za su lahanta mutum waye jawo wancan mutumin kawai ɗin da ya je ya shigo da kwaya ake raba mu 'ya'yan mutane to shi sai aka sa haddi duk wanda aka kama ya shaye shiga haddin da za a yi masa haka na addinin musulunci ya zo don ya kare mutunci shi sa aka ce dukkanin wanda aka kama shi ya yi zina a yi masa bulala ɗari idan magidanci ne kuma a jefe shi don a kare don kada a samu ikhtilatul ansab ta kuɗuwa ta nasaba aka hana liwaɗi aka hana maɗugo duk abin da yake taɓa muru'a ne aka hana shi yan uwana masu albarka addinin musulunci ya zo don ya kare dukiya shi sa aka sa haddul hiraba yan fashi da makami masu bin mutane da wuka wanda za mu zo mu ji bayanin abin da zai afku ga duk wanda yake irin wannan aiki yan uwana masu albarka waɗannan abubuwa guda biyar duk lokacin da aka kare su aka kiyaye su al'umma za ta zauna lafiya aminci da zaman lafiya zai tabbata a cikinta wannan shine manufa mafi girma da kowane mutum yake dukiyarsa ta tsira duk abubuwan da muka lissafa gaba ɗaya babu wanda baya neman waɗannan abubuwa mutum zai iya kashe ko nawa ne don ya samu waɗannan abubuwan da muka ambata to wallahi tsayayyar hukuma yan uwa cikin ƙanƙanin lokaci in ta so za ta samar da waɗannan abubuwa shine aikin ta dama dan uwana masu albarka kisasi na ɗaya daga cikin abin da ke bawa mutane rayuwa shi sa Allah subhanahu wataala ya ce wala kun fil qisasi hayatun ya ulil albab kuna da rayuwa a cikin kusasi ya kuma abuta hankali shi sa wasu daga cikin malaman larabci suka ce wannan ayar ta kai matuƙa wajen balaga kamar kai ka ce rayuwa ba ta yiwuwa sai da kisasi kamar kai ka ce rayuwa ita ce kisasi haka ne saboda yadda al'amari yake yan uwa shine idan mutum uku suka haɗu suka mutu za su je su kashe mutum ɗaya kaga an yi asarar rai nawa kenan rai hudu idan sai kashe mutum uku su ma za a kashe su kaga rai hudu an yi asarar su kenan to sai su tuna cewa idan sun kashe mutum ɗayan nan dukkanin su su ukun kama su za a kashe su babu wanda zai tsira sai su fasa kaga fasawar da suke rayukan mutum uku sun tsira sannan shi ma wancan da za a afka masa bai je bai gani ba shi ma ransa ya tsira rayuka hudu sun tsira kaga wala kun fil qisasi hayatun ya ulil albab yan uwa duk wanda aka kama shi aka fito da shi gaban mutane aka sa a TV aka haska kowa yana kallo aka zo aka kashe shi irin kisan da yawa dan uwansa wallahi gobe duk wani mai kisa sai ya shiga tetayin suka ya kashe dan uwansa haka ake a gaban mutane za a zo a sa shi ana haska kowa yana gani idan bindiga ce a harbe shi idan filla kansa ne a filla kansa duk yadda ta kama a yi masa a kashe shi kowa ya gani to kai ko shi da yake ne kisan kai gobe zai shiga taitayinsa zai ga abin da ake wa dan uwansa yan uwa wannan shine abin da addinin musulunci ya tsara dan uwa na masu albarka shi yasa addinin musulunci ya zartar da cewa dukkanin wanda ya aiki irin wannan aikin da ya kamata a tsaye masa da haddi ya kashe wani ko ya fashi da makami ko ya je ya sato mutane a cikin daji ya sato mutane kai su cikin daji ya aje sai rinka gana musu azaba ya karɓi kuɗin fansa ya kashe wanda ya ga dama ya yi wanda ya ga dama fyaɗe duk wanda ya irin wannan aikin duk abin da ya kamata a mutum haddi sai ya aiki addinin musulunci ya ce a hirɗinka kul ka shiga cikin wanda za su taimaka wajen ba shi kariya ko kuma a ce za a ceto shi daga wannan aikin da yake abinda nake nufi shine a ce za a ba shi kariya a hana zartar masa da hukunci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk wanda ya haka Allah ya tsine masa albarka hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga sahabi ali dan abi talib Allah ya kara masa yarda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la'ana Allahu man awa muhdithan Allah ya tsine wa wanda ya bawa mai laifi kariya malamai suka ce mai laifi shine wanda ya abin da ya cancanta a yi masa haddi ya kamata a yi masa haddin da ya irin abin da ya wani sai wani zai tsaya saboda shi lauya ne saboda shi babba ne saboda yana faɗa aji sai ya ce a kyale shi a rabu da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wannan wanda ya sa bakin ko ya wani aiki Allah ya tsine masa albarka in ji manzon Allah ba in ji ni ba sallallahu alaihi wasallam kun ga mu ma dan me ba za mu tsine wanda annabi ya tsine masa ba Allah ya tsine masa albarka kowa duk wanda zai je rinka kashe mutane yau mutane fyaɗe yau matan mutane fyaɗe matan mutane da ‘ya'yansu ya musu fyaɗe ya karɓi dukiyarsu ya wulaƙanta su ya dake su haka kawai ba su ji ba ba su gani ba ba su zubar masa ba ba su ɗaukar masa ba haka kawai don ganin damarsa saboda ana rayuwa irin ta dabbobi kuma an bar shi washi wannan washi ne ake so a baya taɓa shi waye ya taɓa shi me ake masa to duk wanda suke ƙwari su ba shi kariya uwa mu rinka sa su a cikin addu'a Allah ya tsine musu albarka ƴan uwana masu albarka shi sa irin waɗannan idan an kama su za a musu hukunci kai munna ka ji daɗi daidai ne ka ji daɗi a ranka saboda zartar da haddin Allah tsarkake ƙasa ne daga miyagu shi sa a cikin haddin zina Allah subhanahu wata'ala ya ce wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minina kafin nan yace wala ta'khudhukum bihima ra'afatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan aka kawo mutum za a yi masa haddi ya yi zina ko ya sha giya ko ya yi haddin ko ya yi ta'addanci za a zarta masa da haddi Allah subhanahu wataala ya ce to wala ta'khudhukum bihi ma ra'afatun fi dinillahi kada ku sake tausayin su ya kama ku a cikin addinin Allah ne addinin Allah shine haddin da za a zarta musu kada ka kada ka sake ka ji kana jin tausayin sa in ka ji tausayin sa ka saba Allah dan hani ne la ce lahiya la ta'khudhukum kada ya rike ku mai ra'afatun fi dinillahi tausayin su a cikin addinin Allah Allah ya ce amma wanda zai haka shine in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun yi imani da Allah da ranar lahira Allah ya ce wal yashhadu azabahuma ta'ifatun minal mu'min lallai a samu wasu tawaga daga cikin mu'mini su wasu halarci azabar da za a yi musu haka ake yi idan an kama mutum ya kashe mutane ya musu wulakanci sai a zo a tara mutane ana ɗauka a yaɗa a yi broadcast ɗinsa live kowa yana gani a yi masa kisa irin kisan da yau mutane wallahi yan uwa gobe kowa sai ya shiga taitayinsa haka ake yan uwa wannan shine addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yan uwana masu albarka akwai wasu mutane da ake ci musu urainiyun da kabilar uraina sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zauna a wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tsawon lokaci suka koyi addini to sai yanayin garin madina bai karɓe su ba sai suka fara cututtuka da zazzabi da sauransu haka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce a ɗauke su a kai su wajen raƙuman sadaka ya haɗa su da mai kula da raƙuman sadakan ya ce a rinka ba su fitsarin raƙuma da nonon raƙuma suna sha har su samu lafiya don magani ne fitsarin raƙumi da nononsa annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka je aka kai su wajen raƙuma garken raƙuma suka sha fitsarin raƙumi suka sha nuna raƙumi kankace mai sai sai suka ga waɗannan raƙuman na annabi na sadaka lalle suna buƙatar su shi wannan da yake kula da raƙuman sadaka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka kashe shi suka tsiyaye idansa suka yanke masa kafa ta da ta dama sannan suka jefar da shi bai ƙarasa mutuwa ba zafin rana yana je na gani zo ya mutu sannan suka kore waɗannan raƙuman suka suka gudu da su abinda suka yi manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana da sojoji da ba sa karɓar cin hanci saboda haka kankace mai ce aje a nemi musu kafin rana ta kafin rana ta faɗa an zo da su sun gudu amma kafin rana ta faɗa an zo an je an zo da su manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya umarni ya ce aje a tsiyaye idan su duk guda biyu in ji manzon Allah fa sallallahu kai ka kai manzon Allah tausayi ne manzon Allah ta tsaya idan su a yanke kafar dama da hagu min khilafin a saɓe ai musu haka sannan a jefar da su a rana haka aka yi musu suna buƙatar ruwa za su sha ruwa aka hana su aka jefar da su akan duwatsun madina masu matuƙar zafi zafin rana ya kashe su ɗaya daga cikin sabai ce ina ganin ɗaya yana takar ƙasa da bakin saboda ƙishirwa aka suka mutu ka duba tausayi da rahama irin ta manzon Allah shi yasa aka yi masa haka tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya ce masa bil mu'minina ra'ufur rahim amma irin waɗannan ake jin tausayi irin waɗannan ake wa rahama kalla abin da suka yi fa yan uwa malamai suka ce sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu lallai sakamakon waɗanda suke yakar Allah da manzansa sai Allah ya nuna kamar shi suke yaƙa da manzansa yayin da kuma suna yakar bayan Allah ne suna ƙetare iyaka ne game da sha'anin bayan Allah amma Allah sai nuna kamar shi suke wa إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا سكي كيكو مؤسكين أسا سنا برنا أدورن أسا سوني إرم وأنن أنت أدنا سكين داجي سوني إرم وأنن يارا دسكي ياو دوكا إيه سنا تكاو متن سكر إيه أسا دسن شكا سكين وأنن الله سبحانه وتعالى يتسمي زائي مسو أي قتلوا أكشيسو أو يسلبوا كو أجيتيسو أي كروسن إنسو aw tuqatta aydihim arjuluhum min khilaf ko kuma a yanke kafarsu da hannunsu a sabe kafar dama ko kuma a kore su a je a sa su life in prison a daura mutum har sai ya mutu sai Allah ce zalika lahum khizyun wannan wulakantarwa ne ta dozarci na duniya kenan sai Allah ce lahum fil akhirati azabun azim sai sun ji lahira kuma azaba akwai azaba mai girma tana can tana jiran su yan uwana masu albarka sai Allah madaukakin sarki ce illal ladina tabu sai fa waɗanda suka tuba daga cikin waɗancan masu irin wannan mugun aikin min qabli an taqdiru alaihim tun kafin ku samu iko a kansu kafin ku samu kaiwa zuwa gare su ku kama su shi a karan kansa ya gane ba daidai bane ya zo ya zubar da makamansa ya ce ya tuba ya daina ba kai ka je neman sa a cikin daji kake sulhu kaje sulhu da shi ba haka Allah ya ce ba babu inda Allah ya ce a tashi a tafi neman sulhu da 'yan ta'adda sai dai ka je kai musu wa'azi su musulunta idan kai malami ne ka je wa daji kai musu wa'azi ba ka nemi sulhu da su ba ba sulhu ake nema da 'yan ta'adda ba kashe su ake kawai saboda ka kalla da kyau me aka yi musu me aka yi musu Allah subhanahu wata'ala ya ce sai dai irin waɗannan fa'alamu ka sani ku sani annallaha ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai jin kai dan uwa in aka ce alshiraba ma'ana alshiraba tana nufi shine khuruju ta'ifatun musallihatun wasu mutane su fito musallihatun suna dauke da makamai fi daril islam a gidan da yake na musulunci ne kasar da ke ta musulunci li hidatil fawda dan dan sa haifar da hayaniya da rashin lafiya a cikin muta a cikin zaman zaman lafiyar mutane wa safki dima su zubar da jinin mutane wanda ba su ji ba su gani ba wa salibin amwali su karɓi dukiyoyin mutane wa hatakil arab su keta mutuncin masu mutunci wa ilakil harfi wa nasl su lalata shuka da gonakin mutane sannan suna fito na fito da addinin mutane da kyawawan ɗabi'unsu da doka duk wata doka sun keta ta to irin waɗannan irin waɗannan su ake ce musu 'yan ta'adda ɗan uwana masu albarka bari ku ji abin da ibnu qudama al-maqdisi ya faɗa cikin littafinsa al-mughni a mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari hudu da tamanin da uku abin da ya ce shi ne idan ta ba kutsa tsariƙi idan ‘yan fashi da makami ko ‘yan kidnafin ɗin daji ko irin waɗannan yara masu fashi da makami a cikin gari idan suka tuba zuwa ga Allah maɗaukin sarki kafin a kai ga kama su ƙabalal ƙabbi alaihim kafin a kama su su a fili kowa ya san sun tuba sannan sai daga baya shugaba sai kama su to irin waɗannan su ne ake nufi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu wancan haddi na haraba na hiraba ɗin an gafarta musu amma bar ku abin da ibn qudama ya ce fa inna Allah ta'ala yaghfiru lahum ma qad salafa hakika Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu abin da ya wuce wa yarfa'u anhum uqubata al-hiraba ya ɗauke musu wancan uquba ta hiraba da aka ce ai musu wannan wannan abin da aka ce ai musu alkhassata bi haqqihi subhanahu wanda yake keɓantacce ne ga haƙƙin Allah madaukakin sarki amma wa yabqa alaihim huququn nas sai dai kuma akwai haƙƙin mutane ai ko ai sun karɓi duke wasu ko ai sun kashe wasu ko ai sun yi kaza sun yi kaza to sai ibn qudama yake cewa wa yabqa alaihim huququn nas zai saura akan sai yanzu akwai haƙoƙin mutane kuma min alqisas na kisasi in baka yafi ba sai an zo musu kisasi ko da an kama su din ba in ji ni ba in ji ibn qudama shi sa na faɗi shafi da mujalladi ka je ka duba sai an fitar da haƙƙin mutane ko da sun tuba irin wancan haddi da Allah ya kawo a cikin wancan sura ta tauba shine ba za a yi musu ba suratul suratul maida afwan shine ba za a yi musu ba amma yanzu kai kaga an kama wannan ta'adda ya karɓi ma kuɗi in ka je ka ce a baka yanka sai ya nemo ya baka yanka idan akwai kisasi sai an yi kisasi sai dai idan ma'abota dukiyar ne suka ga dama suka yafi yan uwa wannan ukuba da Allah madaukakin sarki ya kawo ya kawo su haka wasu daga cikin malamai suka ce shugaba shi yake da yanci ya zaɓi wanne ya kamata a yi musu idan ya ga dama a kashe su in ya ga dama a gicciye su in ya ga dama a a yanke hannu da kafa in ya ga dama daure su lafi in prison malam abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda kamar yadda imam al-baihaqi ya fitar a cikin sunan al-kubara nasa abdullahi dan abbas yake cewa Allah ya kara masa yarda yace wannan ayar ba tana nufin zabi bane abinda take nufi shine kowa za a kalli irin aikin da yayi idan dan fashi ya kashe mutane kuma ya karbi dukiyar su to wannan sai a kashe shi kuma a gicciye shi a samu wata babban kofa ta gari sai a gicciye shi a bashi ya kwana uku sannan sai a sako da shi a ji abin da shi kowa ya gan shi gashi nan shine wanda shine wanda yake kashe mutane yake tara hanya a waje kaza idan kuma kisa kadai yayi bai karbi dukiya ba yace malam Abdullahi Abbas yace sai a kashe shi kawai idan kuma dukiyar ya karba bai kisa ba yace sai a yanke har dukiya bai kuma ba yace to sai a daure sai a daure shi a farkin sai ya mutu a haka inji Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yan uwana masu albarka wannan shine dan kadan da abin daga cikin abin da muka gutsuro daga cikin abin da ya kamata a ce gwamnatocinmu sun tashi akan 'yan ta'adda irin abubuwan da ake a ƙasar nan 'yan uwa ya yi yawa ya wuce gona da iyaka mutane ne babu abin da aka yi musu haka kawai da haɗin bakin wasu waɗanda suke kiran kansu manya suka samu makamai suka shiga cikin daji kawai suke zuwa suke mutane abin da suka ga dama mutanen 'yan uwa sun kashe tsofaffi sun kashe yara sun kashe mata sun kashe jarirai mutuwa ta wulaƙanci kaji an ce mace ta haifi yaro an ɗau yaron an ba kariya sun yi wallahi yan uwa gashi na suna ba da labari idan yaro ya fiye damu da kuka su ta dukansa wani hasi ya mutu haka na ji wata wata na ba da labari wallahi duka da wulaƙanci haka kawai si wa matan mutane fyaɗe matar ka ta sunna ka tuna ya kake zama matar ka ta sunna wani ɗan ƙauye ba gidaje mutumin banza je kama ta a gaban sauran mutane wallahi kowa ya ji clip ɗin wata mata take bayani ta ce a gaban kowa haka suke mana wulaƙanci wannan yana ganin wani wani yana ganin wani ba ina ji wannan clip ɗin ba ni kaɗai haka suke wannan wulaƙanci ƴan uwa ga dukiya da suke karɓa ta fitar hankali dukiya da suke karɓa ta fitar hankali akwai rahoto da kamfanin SPM ya fitar SPM Intelligence ya fitar wanda rahoto ne kawai na shekara ɗaya kuma kun san rahoto ne na kamfani ba lallai tattara alƙalaman da suke daidai ba ya ce a cikin shekara ɗaya kawai waɗannan 'yan bindiga sun kama mutane kusan 4,722 sun kashe mutum 762 sun karɓi kuɗi ya kai biliyan biyu da miliyan 570 da Allah ka gaya mai aka yi musu saboda ka uwana masu albarka babu zancen wani sulhu da waɗannan mutane duk abin da gwamnati za ta yi dole ne ta je ta karkashe suka mai da suke kashe mutane dole ne dan abu ne da yake a fili a zahiri dole akwai wasu abayansu da suke ba su kariya an sani ana so a samu musu mafita ne kawai me ka je ka ta sulhu da ta da irin wannan har ka je ana kokarin ba shi kariya wai shi ma taba shi ne masa wanda yake kama su suke masa kai wannan irin tunani ne kai wani ya maka wani ya wani abu daban wani a ji a kama wani ina aka faɗi wannan a cikin addini kuma an basu an basu ba a ga damar gama da su bane wallahi a cikin sati ɗaya a cikin kwana ɗaya a cikin kwana biyu wallahi in gwamnati na so ta gama da waɗannan mutane waɗannan gidadawa ƴan ƙauye gidadawa ƴan ƙauye kalle su dukkanin su yara ne ƙanana a ɗauki bindiga a ba su a koya musu yadda suke rike ta yadda za a rike ta da sauransu ta rinka kashe mutane irin wannan da babu gada babu dalili ba za ka gane matsalar abin ba wallahi ta tsallako kanka Allah ya kiyaye wa fata ake ba amma sai an ci an wannan ka sannan za ka gane bala'in abin Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu yan uwa Allah madaukakin sarki ya bamu mafita waɗannan mutane da suke waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya mana maganin su Allah ya tarwatsa su Allah ya kawo mana ƙarshen su Allah ya wulakanta su Allah subhanahu wata'ala ya hana su jin daɗi ɗan uwana masu albarka akwai jan hankali da nake so in mana guda ɗaya mai mahimmanci kawai mu da sallah yan satuttuka da suka gabata wanda dalili ya sa ban samu damar shigowa masallaci da wurba na yi sallah a waje to abin da na gani shine isa dole sai na yi magana akai shine akwai wanda suke sallah daga ko ina suka ga dama kawai yan uwa abin da yake na shari'a na addini ka'ida ya kasance masallaci za a fara cikawa idan masallaci ya cika daga nan sai a rinka yin sahu ya yi gaba ya yi baya ya yi gaba sai yamma abin nufi za a zona ne da sahun masallaci duk wanda ya je ya samu kofar wani gida ko kofar wata bishiya inda ba sahu ne ya je bai sallah ba shi da sallah ɗan uwa mu lura da wannan da kyau hadisi ingantacce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce la salata liman faridin khalfas saf babu sallah ga wanda ya sallah shi kadai a bayan sau ko da ku goma ne sau bai zo ba kun shiga cikin kun shiga cikin ma'anar munfarid duk wanda yake nesa lallai ya zo ya jona sau da inda masallaci ya tsaya idan baka yaka ba wallahi baka da sallah Allah ya samu dace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين أنك حميد مجيد وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله